أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح ما أغلق وكاتب ما سبقنا في العز بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمجاهد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان uwa da muke tare da su wannan shafi na mai albarka daidai irin wannan rana ta mai albarka rana ta alhamis wanda muka saba gabatar da wato karatuttuka a duk rana irin yau a yau alhamis kwanan wata a rajab muna nawa ne rajab muna nawa ne malam bakwai a sha'aban kai kenan ko a miladiya fa goma na to alhamdulillah yau muna bakwai ga watan sha'aban hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da wato goma da kuma watan uku wato 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu a yau za mu tashi karatu mu na tara a cikin karatu masu dada karai a cikin wasiƙan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu yau shine karatu na tara kenan Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da ke ciki wato wannan wasiƙa wanda take ta taru arzikin duniya da lahira ko wannan wasiƙu alhamdulillah a yau muna a risalatu saniya ashara min alwasaya wasiƙa ta goma sha biyu daga cikin wasiyoyi da maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi wa duniyar musulunci musamman masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alhamdulillah wahado shehu yace godiya ya tabbata ga Allah wanda yake shi kadai wassalatu wassalamu ala rasulillahi yake da gaisuwa da tsira da aminci tabbata kan siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace nasihatan ko nasihatun yace wasiƙa ce wannan wa nasiha ce nahaltuha lakum ma'ashara al-awladi min ash-shurafai yace wasiƙa ce wanda na haltuha na bayar da ita gare ku ya ku taron wato ƴaƴa ma'asharal auladi min ash-shurafai yace taron ƴaƴa manyan iyaye ko kuma na sharifai wanda yake ƴaƴa ne na manyan mutane ko kuma na ƴaƴa ne na sharifai jikokin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazina nahu nahu sufiya yake wanda suka fuskanci hanya na sufai wato yana wannan wasiƙa ne zuwa ga ƴaƴan manyan almajiransa da manyan bayin Allah wanda suka fuskanto hanyar sufai yace nasiha nan da nake muku ko ba wata abu ne wayya ittikazu shirfatin likasbil halali وقد التكسب بالدوران بمجرد السؤال والثني شو يتي رضي الله تعالى عنه نسيا نن ita ce riko da sana'a domin neman halal wato sufanci hanya ce wanda ta ɗora duk wani wanda yake bin hanyar sufaye in dai yana kirarin na bin hanyar sufaye to da a same shi ɓangaren duniyarsa ba a same shi mai mataccen zuciya ba haka ɓangaren lahiransa ba a same shi wanda ya shagala ya manta Allah ba subhanahu wa ta'ala duka ka dora sabiya da hadisin nan na annabi yake ce ni'matud dunya ma'iyatul mu'min annabi yace ma dalla da duniya wanda ta zamo mene abun hawa na mumini da duniya ake neman lahira ba sufanci ne ka watsar da neman duniya abin da zai rufa ma kanka asiri da ƴaƴanka abin da zai baka mutunci a ce ka koma zallan ibada wannan ba shine tasawuf ba duk sufaye da muka ji sun wuce sai ka samu suna da sana'a imma noma imma kiwo imma sana'a daga cikin sana'o'in hannu hatta maulan mushe umar rufuci ɗaya daga cikin manya-manyan halifofin shehu tijjani radiyallahu anhu wanda ya yi jihadin da kusan duk afirka in ba wancan daula da ake kiranta dauratul muradikin ko daulatul mursidin wanda su suka kawo ma musulunci afirka ba bayan sahabbai da suka kawo su kuma suka suka rika yada ta ba bayan su ba wani mutum daya wanda ba sarki ba yayi yaki na ɗaukaka addinin Allah a yammacin afirka kamar shehu umar rufuci to shi ma yana daga cikin sharrin da aka dinga masa shine cewa wai ya iya sana'a ne na tiniya na tiniya hatta wato kera ka duba ka biya da himma hatta kera bindiga irin na zamanin sa ya iya bayan malamin addini ne musa fannin wanda wasu jewa sun karbi da rika wajen sa ka biya da baharin kansa ne a ilimi kogi ne bai da iyaka ga karama wilaya kenan yanda kaga cikin shehu Ibrahim da Jalla ta'ala ga ilimi na zahiri ga kuma na baɗini ga kuma himma to haka shi Umar Rufuti yake to wannan yake gwada maka duk sufi bai zauna ba tafiya da himmansa har yana iya koyar da kera bindiga da hada hanshaki ga kuma wasu sana'o'i na nu irin sana'a na zinare na me ya iya dai wato technology da kalman turanci shine ilimin kimiyya fasaha da kimiyya to ba sufanci ne ka watsar da sana'a ka koma ibada ba wannan ba sufanci bane to shine shubra radiyallahu ta'ala anhu yace nasiyan da yake ma ƴaƴan manya shine ittazi hirfatin shine rukun sana'a li kasbil halali domin mene domin neman halal domin tsururi shine aiki ka san yanda halal da ta shigo maka amma an baka sana'a ko me zo maka na haramun da ka kama neman haramun din ma da ka dinga yi amma kana da sana'a kana neman halal ɗinka insha Allah haramun da ka watsar da ita dai tana bin karantar wanda ake yi yanda ta kuma kai da ka nisanci wajen alhamdulillah shau marukuti yace shau brian yace kai afwan nasiyansa da yake mana shine dan neman halal dan neman halal yake mana wannan nasiya kowa ya tashi kama sana'a wa kada takassubi bid dawran bi mujarrad as-su'al wa tanmi yace da yanke kuma neman arziki neman arziki da mene biddaurani da yawo sai yan kana gidan wannan shehu gobe kana nan zawiya jibi kana gun wannan attajirin gobe kana gun wannan dan kasuwa gobe kana gun wannan abokin kan masarauci to yanke yawo bi mujarrad su'ali dan kawai roko wadani da kuma tsammani kamar da ga wasu ayo suna ƙaryan kishi rifai ne wasu kuma suna ƙarin su malamai ne suna yayan cewa ne su dinga yawo zawiyoyi sai ga shi bara da Allah ta'ala ne yace wannan dariqa yace lakinna sirruhu bi jiddin kadiyunal la bil huwaina wal mujaratu rijal yace sai dai ba lakinna sirruhu yace sirrin wannan dariqa fa ta shehu tijara zalani kari ne kadinal ake samun wannan sirrin wannan dariƙa ladin huwaina ba da sauki ake samun sirrin wannan dariƙa ba wal mudaratu rijal da kuma gewayen mazaji yau kana gun wannan shehu gobe kana gun bashi ba da haka ake samun wato sirrin dariƙa ba da kokari ne yawan nafilfili yawan azumi yawan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa a gaban mun je da mu je da shehu Ibrahim yake magana a kullun da safe yake yi salatin fati dubu biyar da yamma ma ta yi dubu biyar har na ce da yi musama ma duk wani mukaddami ba a wuni wanda bare salati ba ce dubu biyar ba kaga ashe tafiyan ba na wasa ake dora mu ba bautan Allah ake so a yi da gaske shine tasawuf na gaskiya sabiya da aka shehu tijani shehu bara da dalani yake wasu musiyan da yake yi kowa ya rike sana'a kar ka zama baka da sana'a domin neman arziki irin na halal da kuma yanke neman arziki da roko da kuma tsammani yanke da yake sana'a bare ya damu da abun hannun mutane ba bare ya damu ya je ya ta neman abu a gurin mutane dan mene dan tara duniya ba shau yace wa rabbul himmati an zalika lihirfati jami'a yace abin da nake muku nasiha shine kuma ɗaukaka niyya ɗaukewan himma kai rabbul himmati ɗauke himma an tilka lihirfati jami'a da yankewa ga wannan sana'a wanda kuke na kaskanci shine roƙo da tsammanin abun hannun mutane dama wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka bani aikin da in nayi Allah bai so ni mutane ma da su so ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in zahadu duniya Allah bai so ni mutane da so ni sai ce in zahadu duniya ka guji duniya yuhibbuka Allah wa Allah bai so ka wazhad fi ma inda nasi ka guji abin da ke hannun mutane kuma yi bukan nasu mutane za su soka ko babanka ne zama da da dukiya ka tashi ka nemi naka yake ka bi kima gurin sa ko abokinka ka tashi ka guda da naka ka dogara ka bi daraja a gurin sa sabiya da haka shau yake yana mana nasiya da daukewar himma ga barin wannan sana'a wanda take kaskantacciya duk wanda ka zo gurin sa yau ya baka gobe ka zo jibi wallahi ba ka rabi ko ba roƙon ka zo ba ku ka ga ake sufanci bata koyar da mu kashe zuciya ba shi yasa na ga wanda suke ta yawo din nan mutum ya bai samu komai ba bai amfanar da komai da ɗariƙan ba shi bai aiki ma komai ma ɗariƙan ba shi bai je ya nemi halal ya yi hidima ma masu hidima wa ɗariƙan ba da musuluncin domin ya zama sun yi musharaka shi ne sai ga wasu da ƙarshe ma sun koma sata Allah ya kiyaye da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ce wal takun yarfatukum fi singa fi singali tijaratan aw kitabatan أو تعليما أو حملا أم حملا لا سؤالا ودما شو براي رجلا ne yace sana'an ku ya zamo anan Senegal ku wanda kuke zaune anan anan Senegal wanda kuke so ku zamo sufaye ku koyi aiki irin na sufaye yace to sana'an ku ta zamo tijaratan ta zamo a matsayin kasuwanci ka nemi kasuwa ka dinga yi kuma kana bautan Allah au kitabatan ko kuma ka dinga rubutu ka dinga rubuta littafi ko wasu ƴan uwa wanda suke da wata bukata ko yana so a kwafa masa littafi dama almajiri sana'a ta kenan kwafan littafi ko yana son ka masa rubuta masa ko yasi ko qur'ani ko ayoyi ka dinga rubuta kaga dai kana da sana'a ba tsammani da yawo kake ba au ta'aliman ko kuma ya zama sana'a ce zama neman ilimi duk wanda ya nemi ilimi kuwa to bayan ta babu talauci la fakar ba da ilimi au hamlan shobra da dalani yake ko kuma dako ka dinga dako duk wajen da ake aiki ka je ka dinga samu kana daukar dako har ka zauna baka da sana'a ba shine sufanci ba na'am yace la suwala kada sana'a ce zama roƙo wadam am ko kuma tsammani kuma shi kan a kunna hankali eh hankali hankali eh kai yace wato sana'an ka kar ta zama roƙo an gane sana'an ka zama wato kar ya zama roƙo kar ya zama tsammani ya zama kana da sana'a sai ka zama kana da mutunci a gurin mutane da kuma gurin Allah wa man lam yajid sabilan duk wanda kuma bai samu hanya ba ila adi fitkal asgali ya zuwa ɗaya daga cikin wa'innan sana'o'i shine asgal anan abinda da aka shagalar da kanka ka dinga yi da neman rufin asirinka yace to duk wanda bai samu ɗaya daga cikin wa'innan ba to faliyar da bil faqri to ya yadda da talauci ya yadda cewa shi Allah yake ne talaka yadda da talauci wal qana'a ya yadda da wadan zuci ko mun kasin abin da Allah ya bashi ya wadatar shi kar ya je dinga roko kar ya sa tsammani a hannun mutane wa yastajil bil ilmi ya tagala da neman ilimi lailan wa nara wa zikir da kuma yawan zikirin Allah to kaji ba abin da shi bara ya fada in dai bara kai sana'a ba bara kai kasuwanci ba bara ka dinga rubutu ba bara ka dinga neman ilimi ba bara ka dinga dako ba to kar ka zama mai roƙo mai kuma tsammani duk wanda bai shagala da wannan ba kuma shi wai ce to ya shagala da ya hakura da matsayin da Allah ya yi shi na talaka ya hakura kuma da wajen zuci kamar yadda duk abin da Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin wasiƙun sannan umarni ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yasa ya ka gina cewa shi duk yanda annabi ya tafi to nan shi ma yake sa kafansa idza sara khairun nasi surtu wa ra'ahu idan fiyayen halitta ya tafi to ni bu bayan duk gunda annabi ibn nake kaga wannan da yake ce ke da talauci da kana'an nan da maganar sana'a din nan duk annabi Muhammad ya umurni don kamar yadda a gaba da ya mana hadisai akan haka kuma ilimi din ma duk manzo Allah ne yake ka shagala da neman ilimi ilimi ko duk wanda ya shagala shi bayan sa babu talauci ko da daga farko ya ya ya shiga cikin talauci shi shi Ibrahim yake kala jalla min qai annan ma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce lil fuqara alladhina usu fi sabilillahi ayastadiuna darban fil ardi yasubuhum al-jahilu agniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimihim la yas'aluna an-nasa ilhafa shi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya faɗa ya yabo wanda da suke kanewa ba su roƙo yace ya tabbata lil fuqara ya tabbata ga talakawan sahabbai allazina usuru fi sabilillahi wanda aka takaitar da su don ɗaukaka addinin Allah su an takaitar da su ne kawai don ɗauka addinin Allah daga neman ilimi su ne ake kiransu ahalus sufa wanda ake cewa an samo sufanci ma daga gurin su su kullum suna masallaci ba su roƙon kowa wani abu yawa su suruki su bila an takaita su don ɗaukaka addinin Allah ne sai in jihadi ya zo a fita da su sai kuma neman ilimi annabi na zama da shi je shi duk abin da ya faɗa su haddace wanda suka zo ba su nan kuma su gaya musu annabi ya ce kaza ko su je kasuwa suna ce annabi ya ce kaza suna ga wa sabbai ainihin mu'mini aikin su kenan kawai la yastadi'una darban fil ardi ba su da ikon yin tafiya akan ƙasa domin su je kasuwanci ba su da jayi ko ba su da ilimin kasuwanci ko kuma ba su da lafiya amma ya subhumul jahilu amma wanda ba su da ilimi suna da san su agniya'a suna san su mawadata ne idan da ba su taba ganin ba su ganin suna zuwa suna roƙon ko wani wani abu haka ake so yasa an kana karar haka ake so muridi haka ake so muqaddami ya zama haka ake so shehu ya zama sai dai in su mutanen Allah su da kansu kai niyya sama hidima wannan falillahi alhamd amma ka zo ka dinga roƙon su a mun kaza a saya mun kaza a saya mun kaza kaga mutum ya zo zawo yana ce shi sharifi ne a saya mun nama a sa mun ritattat a saya mun sabon riga wannan duk ba karantar wannan Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam ba ka kan sai karantar ba don kuma kace su saya maka kilishi su saya ma tarka to in ba su da shi fa la'alla da roƙon ma ka roƙi abin da kuma su sun yi su mace fata ita ku roƙo ta ko tuni fuska ba ta da ba ta da wani kima hatta masu bara hatta masu bara akwai wajen da annabi ya ce wanda ya mallaki kaza kamar yadda zamu karanta a hadisi yace in ya zama na bara annabi yace ya zama mai roƙo ba bara yake ba mai bara na bara ne wanda bayi da shi kwata-kwata ba yanda zaka ga wasu ɗan uwa masu bara suna nune zaka ga abin da suke da shi ma wanda yake ba su ma Allah ya bai da shi sai kaga an samu masu bara mutum ya mutu an ce maka ya bar dubu ɗari uku dubu ɗari biyar wani ya bar shanu da kuma kiya da rusu kuma ya zauna ta yawo a cikin baƙin riba ya zauna yawo a rana bayi cin abinci mai kyau wannan ya cutar da kansa ba karantarwar musulunci ba ne abin da ya yawa Allah ya sa mu cika da imani to su wannan sabon har wasu ma suna da kansu ma mawadata ne ya subu mun jahilu agniya min ta'affi sabiya da kanewa tarifun bisimam ana iya sanin su ma a fuskan su da kadan su kaga talaka amma kuma ba sa roko yasa me duke ma ne su tsoron su yake sabiya da ba su roƙon sa kuma la yasaluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da naci kai malaman tafsiri suka ce ma'anan ma ilhafa anan ba naci bane kaddu kwata kwata ma su ba su roƙo ne ba su tambaya ko ba su da abu ba su roƙo har sai Allah ya ba su abu an gane ba ka ce su duk wani sufi ya zama idan ka zama tasawuf mai sufantuwa da halin halin layi to ka zama kana da sana'a a gaba ma roto shi ka zo buran na cewa dole ka kama noma ka yi noma yace ka yi noman dan abu uku in ka fi karfin abin da zaka ce to ka yi noman dan ka ba mu wasu bayan Allah yace ka yi dan Allah tunda annabi yana noma shi ma tsobaran ka duba noman da yake fitil galance ba ba samu wanda ya kai shi noma radiyallahu ta'ala sai kada ga sadatun suna noma yasa malaman da da su suke rike ma almajiran bayan sai da mu muka saka kalce ba duk da zamani da yazo ba mu kai su lafiya ba amma kuma himman mu a yanzu ma bata kai nasu ba Allah ya sa mu share imani duk wanda yake da shugabanci dole ya zama mai sana'a in ba haka ba tafiya da annabi ya ce hannun bayarwa shine ya wuce to hannun bayarwa ya fa hannun karba yadul uliya khairun min yadis sufla hannun da kake sama tafi hannun da kake kasa shine ka ga hannun kake sama ita ne mai bayarwa ko amma na kake kasa fa shine za ta karba to annabi ya ce ka zamo kai ne mai bayarwa ya fi ka zamo kai ne ake baka haka ce sufanci ba ta dora mutum ya zamo mene ya zamo malalaci ba ya zamo mai kashe wani zuciya ka nemi sana'a dole ka nemi sana'a kar ka zauna haka in ba ka ba ko ɗayan biyu ne ko ka zama maroƙi ne ko ka zama mai cin haram ko kuma mutane sun ganka su dinga guduwa eh sai ga wannan yanzu zai zo ya ce ko ba kuma roƙon ka zai yi ba daga da sahabi ya ce annabi ya ji masa abin da Allah zai so shi mutane so shi kaga na mutane annabi ya ce ka guji abu na nan ko yan uwanka ma tali ne in ka je musu ziyara ko dai ka ka ce to na zo ne da amma da ganku babu wani abu ba wani abu wallahi duk da sai ganka mutuwa ma da Allah ya sa mu shari man idan aka so bara yato fi sai haini hadisi ya zo a cikin ingantaccen littafin nan guda biyu ne bukhari da muslim annabi ya ce la tazalu mas'alatu بعادكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه نزعة لحم الله يكيهم حديثي ده إمام البخاري ده مسلم سكرويتا النبي يكي روكو بات بشي وادك ايونكو ايونكو بيبشي بس أنا أنسى روكوني روي روشواني قوي روشواني يكي حتى يلقى الله تعالى حرسي يا جمد الله رانون قوي وليس في وجهه نزعة لحم babu koda yankin tsoka na nama a fuskansa idan da annabi ya ce roƙo cinye mutuncin mutum take ta cinye nama fuskansa ma na ranar kiyama shi ƙwaron gwalbe ta shi fuskansa babu ko tsokar nama ya kasusuwan fuska ko da da na ido sai ya ƙara kamar maye Allah ya kiyaye mu kaga wannan aiki ne a ce alaira ma ka tashi babu tsoka ko da a fuskanka daga an ganka alaira an san wannan yaraye ne na maro Allah ya kiyaye mu wafi sittati ya zo a cikin kuma littafin hadisi guda shidan nan dama nan ce sitta shine bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasai ibn majah to ya zo a cikin bukhari da muslim doyin nan da sitta yayin din annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam dan girmama wato yin sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa yana ce li an yahtadi ba ahadukum هزمة على داره خير له من أن يسأل أحدا فيؤذيه أو يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهك إباهدكم هزمة أتي أيوك إجيا على داره ɗayanku ya je ya yi kirare kai li an yi haka iba hadikum hizmatan ɗayanku ya ɗauki igiya ya je ya yi kirare ala jarihi a bayansa ya ɗauko kiraren a bayansa ma'ana ko a kansa ko wanda suke ɗaukan kaya a baya a kirin a nan kamar gwari a abuja da suna ɗaukan kaya a kafaɗa to khairin lahu annabi ya ce ya fi masa alkhairi min an yi al'adan a kan ya roƙi wani ya roƙi wani wani abu fa yi uɗiyahu au yamna'u ko ya bashi ko ya hana shi to ya je ya roƙi wani wani abu ko ya bashi ko ya hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ko dai ba shi dai ko ma dai ana shi to je ya yi kirare ya fi masa je ko da da a ba shi abu ya je ya kirare ba na mantawa Allah ya ji kan iyayen mu ba na mantawa malam nan sai na mu kudi wai kan mana fada yakan ce musamman in damuna ta irin ana zuwa gona ana kukan ba da kuɗi yakan yi fada yakan ce duk wanda kaga ya wuni bai da ko nera ko anini yace shi ya ga dama yakan ce ga itace a bayan gari ya dauki zakari mana kaga da su ba ce da haka yawa sai ya dauki zakari inda damuna ne kuma ce je yo ciyawa man je ce ce in kaga mutum na ce bai da kuɗi da gangan yake to hatta yanzu har yanzu nan in Allah ya sa in dai ka tashi neman na kanka ne wallahi ba za ka zama wuro kallon Allah nasu ba dama annabi yana ce la ta kun kallon Allah nasu kar ka zama nauyi wa mutane yau ka roƙi wani kaza gobe ka roƙi wani ka je ka nemi sana'a kuma ko yau da ake ce abubuwa su rikice albarkan al'amari haɗa sana'o'i da dama ni ne ina kafinta kafintan nan ba ta ci ko babu in je in koyi nesi in ba kafinta ga nesi ko in koyi inci duka ka haɗa wannan shi musulunci bai yadda da roƙo ba bai yadda da kaskanci ba ko yau da zaka ji ana ta wani maganan mutane su nemi abun kansu ne wallahi duk musulunci ne ya ɗora wannan ashe duk wanda zai ne ya danke shi zakiru aikinsa kenan shi dai zakiru baya da sana'a wannan kure ne dole ɗayan biyu ya faru ko ya zama musan zuciya mai ɗaukan abun mutane ko ya zama mai cin haramu ko ya zama mai roƙo afuwan nake son ce wala abi dawud da wannan sa'i abu dawud da sa'i kuma suka sake rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man man takaffala li man takaffala li Allah ya sa'ala an-nasa shay'an atakaffala lahu al-janna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wane ne zai min lamunin ba zai roki mutane komai ba waye zai mun wannan lamunin annabi na nisanta mu akan mutum kare zama mai roko ko mu ce maka dan fara eh kare zama dan fara annabi ya ce waye zai mun wannan lamunin bare roki mutane komai ba annabi ya ce ni kuma dan lamun ce masa aljanna in ya mun lamana haka to dalla mun ce masa aljanna to kaga shi Ibrahim duk abin da yake koya mana dama karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole mutum yayi sana walin nasai imamu nasai ya sake rawaitowa yana cewa man sala walahu arba'una dirhaman fa huwa mulhif annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je yayi bara yana da dirhami arba'in wanda yake jira ni arba'in shine ce wanda yake da abincin yau amma ya je yake roƙo annabi yake ya zama mai naci kuma ya zama mai roƙo ba ba bara bane roƙo yake sai sa da wannan ne da ka ga kamar yadda ɗazu ke faɗa ba burgewa ne mutum ya zauna bara yana sa ya ga riga wai shi ana ba shi kudin yana tarawa ba iya cin abinci mai kyau ba iya shan mai kyau kawai shiriri ta kawai babu gun kwanciya ne kyau ya takura rayuwarsa ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa kuma ya mutu cikin talauci Allah ya kiyaye mu saboda isan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ila gairi zalika min al-ahadi shau yace zuwa irin waɗannan hadisoci da suke shajja'a mutum ya nemi abun kansa kare zama mai roƙo ya nemi abun kansa kare zama mai roƙo wallahu warraziqu Allah shine mai azurtawa zulquwati Allah shine ma'abucin karfi almatin kuma shine mai karfi shine ma'abucin karfi shine ko mai karfi fakan nasahatukum lillahi ta'ala shi wuce na muku nasiha dan Allah ta'ala kowa ya tashi ne musana wanda suke zama a singal da wanda suke zama a koyina inda sun ce su almajiran mu ne ko su musulmi ne to kai mutum ya zauna bai da sana'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace amincin Allah da ramansa da albarkocin sai tabbata kanku wa kataba hukum wa muhibbukum ibrahim abd abdullah tijani yace dan uwanku ne kuma masoyinku shine shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu dan shehu abdullah wanda yake ba tijani yayi wannan wasiqa awail shawwal farkon shawwal a musanati amu sanatu alfin wa salatu mi'a wa kamsun wa sittuna shehu ya yi wannan wasiƙa wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da shida shehu bura daga lasalan ya yi wannan wasiƙa hijiriya da dafa Allah bi amin ya ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya masa ni'ifi amin ya shehu daga lasalan ya sake cewa ya haife kuma mu ne sai wasiƙa ta goma sha uku الرسالة الثالثة عشرة من الوصايا وثيقة ta goma sha uku daga cikin wasiyoyin shehu yake min madinatu kaulak yake daga madinatu kaulaha jimada jimada ula ila dakar yake daga jimada ula yayi wannan wasiƙa wato sha ashirin da bakwai ga watan jimada ula amu hijiriya hijiran annabi dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da uku yayi wannan wasiƙa yau yace ila dakar yace daga madinatu kaulaha zuwansa da kai zai je da kar yayi wannan wasiƙa yayi ba da ita a ba mu wa'annan yan uwa ma yace alhamdulillah allazi satara sirral khususiyya bi wujudil bashariyya yace godiya ya tabbata ga Allah wanda ya boye sirrin cefanta da samuwan dan adam ai Allahn da ya ɓoye sirri na kususiya wato keɓanta ya ɓoye sirrin keɓanta yududil bashariya da samar da da samuwan ɗan adam wassalatu wassalamu gaisuwa ko tsira da aminci al'akmalani mafi cika gaisuwan da amincin mafi cikansu guda biyun nan ala afdalil bariyati su tabbata akan mafificin halitta duka shine shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ya tabbata ga alayansa da kuma sabbansa nan ma alu dama an an ce alu yana daukan jinin manzala mutan gidansa yana kuma iya daukan al'umman sa gaba daya to an yasa wasu ka suka isu wato a salati wa annabi sai kaga sun ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasalli Allah ta yi salati wa shugaban annabi Muhammadu alayansa ba ya sun ce wa kaji ba sai da alin ya hada hadda sahabbansa da mutan gidansa duka shi ya dauki wannan salamun ala aliyati irin wannan da ya zo a Qur'ani da yawa sai ce to ala nan shi Ibrahim yana nufin sahabbai ne da mutan gidan manzo Allah duka sai ya ce allazina hajaru fillahi kaji go wanda suka yi hijira dan Allah wajadu ma'ahu suka kuma yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fillahi shi man nan din shi ma dan Allah hakka jihadi matukan yaki suka yi matukan kokari wajen ba da jinin su da dukiyoyin su dan yada addinin musulunci sabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da kuma sabban sa sai yace sabban sa da mutan gidansa yace wa bazalin nafsa suka kuma ba da rai والنفيس suka kuma bada wato wa bazalin nafsa suka bada rai wannan da dukiya ne tsada fi ridwan al-khaliqi al-ma'budi cikin neman yaddan mahalicci wanda shi shine abun bautawa Allah kenan fil ardi was sama'i a cikin sammai shine abun bautawa cikin sama sammai da kuma kasai wa wadannan nufusa ma'ajibi suka kuma wato zaunar da rayukansu tare da masoyin Allah shine annabi Muhammadu fi jami'i mashahidi suke dukkan yakoki da je sabon manzo Allah san da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa shahru suyufa suka kuma zara takkuba wa sabaru alal jihadi suka yi hakuri da ya da wannan daukaka addinin Allah suka yi hakuri da musiban da ke cikin jihadi sabon manzo Allah wal balwa'a suka yi hakuri kuma wato al jihadi wal balwa'i akan jihadi da kuma masifu والبعثاء دكانن تسنن da suka gani na wahalan yaki da cutarwa daga makiya wadda ra'i da cutattuka duka da tsanani da cutarwa da bala'i da masifa duk sabai suka yakuri wa amadullah suka gode wa Allah wa amidullah da sun mahamidi suka kuma gode wa Allah da mafi kyan godiya mafi kyan godiya suka yi wa Allah subhanahu wataala amma ba'ad shi yake bayan wannan shimfida fa ila alwalid najib ya fa ila alwalid najib yace wannan wasiqa nawa ta sadu zuwa ga da ga dan mu wanda yake zababban da wa shadil adib kuma saurayi mai ilimi mai kuma yawan ladabi ahmad ibn halifa muhammad ibn halifa hamdu bakar shine Ahmadu dan Halifa wato Muhammadu dan Halifa wato Hamdu Baka ba Bakar ko Bakar shi yake la zalatir rahmatu tamduru tamduru bidarihi bil ashi wal ikari shi yake kar Allah ya sa rahamomi ta gushe tana zubar ruwa zuba irin ta rahama a ƙabarinsa safiya da yammaci shi wato a hamdu bakar din kenan halifa hamdu bakar din kenan shine mahaifin shi ahmadu bin halifa din kenan dan muhammadu da dan wato halifa hamdu bakar wato Allah ya wato mahaifin shi wannan din halifa din mahaifin shi ahmad bin halifa din kenan shine shugaban yayi addu'a mahaifinsa kada Allah ya sa rahama ta gushe dare da safiya safiya da yammaci tana zubar da indaroro na rahama akan kabarinsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sau yake rahaman Allah da amincinsa da albarkokinsa sauka kan sauka kan ku wa ridwanuhu da yaddansa wa zakawatuhu da tsarkakewansa an madadin maulana al-hatim tijani daga kuma madadin wato madadi daga hatimi na maulanmu wanda yake cikon waliyai shine Shehu Tijani radiyallahu ta'ala ne yace wa ba'd bayan haka fa inni Shehu yace fa inni Ahmadu ilaykum Allah allazi la ilaha illa huwa yace ni ina godiya zuwa gare ku ga Allah wanda Allah nan babu wani ubangiji sai shi bi jami'i mahamidihi daga dukkan wani nau'o'i na godiya wa Allah ima ina ina muku wannan godiya ina gode muku Allah da dukkan nau'o'in godiya ma alimtu min hawa ma la alam abinda na sani da wanda ma ban sani ba na godiya wa Allah duk ina gode wa Allah da shi wa uzu bihi min al bu'di ba'da al qurbi yace kuma ina neman tsari da Allah da wannan godiya da nake wa Allah ina neman tsari da Allah bayan kada in zamo na samu nisanta da Allah bayan da na samu kuma kusanci da Allah ka duba ba ma'ana kada mutum da kana makusancin Allah kana bin Allah sau da kafa a waye gari kuma kai nisa an kore ka daga fadan Allah Allah ya kiyaye mu wa min sulil qada'i shehu da zalanu yace ina roƙon Allah Allah ya kiyaye ni mummunan cikawa wannan shine abin da bayan Allah suka fi addu'a akai mu yau zamani duk da mu duniya duniya kuɗi kuɗi su kuma bayan Allah da mutu ko ya ta kare a cikin duniyar nan in dai sun mutu da imani to shine babban muradi to su da ka so yake ina roƙon Allah ya kiyaye ni gaban yin mummunan ƙarshe to shi Ibrahim yana roƙon Allah ya kiyaye shi mummunan ƙarshe duk aikin da yawa addini duba babu inda ba almajiransa a duniya to dan girman Allah mu kuma mu irin mu masu zunubi a jifu da riga da wando da wurin kwanciyarmu da ko ina cikin zunubi miki da ya damu cewa Allah ka duba bayikin da yawa addini ka duba manyan almajiransa amma yana ce yana roƙon Allah Allah ya kiyaye shi mummunan ƙarshe to mu ma Allah ya kiyaye yace wa shamatatul adai yace ina roƙon Allah ya kiyaye ni da dariyar makiya makiya mun tsoro ne wannan yana daga cikin addu'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata addu'a da yake cewa Allah ne ina roƙonka da ka tsare ni daga talauci ka tsare ni kuma da dariyan makiya da samatu filadai dariyan keta samatu ne dariya na keta na makiya dan maki malamai suka ce ka roki Allah ya maka sira kada ka zama kana masa mummunan addu'a sai dai ka roki Allah cewa duk abin da maki yake shirya maka Allah ya jura abin ta zo maka alkhairi sai ta maka makinci kana da gaba ita ma makinci kana da gaba ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka kare ga abin da yake so a kanka wa min as-salbi ba'da al-ada'i Allah kuma ka kiyaye mu ba tubewa bayan ka ba mu zama ka ba mu dukiya ko ka ba mu rufin asiri ko ka ba mu daukaka a waye gari kuma ka karbi wannan abin ka mun koma makaskanta Allah ka kiyaye mu yace wa uzu bihi kuma na neman tsari da Allah nan an adalla kan na bata au udalla ko kuma kar a batar da ni Allah ka tsare ni kan na bata da kaina kar kuma ka sa wani shedanin bawa ya tsare da ya batar da ni au azlama Allah ka kiyaye kan mai zalunci au uzlam ko kuma kar a zalunce ni au ajala Allah ka kiyaye kan mai jahilci au jala alayya ko kuma kar a mun jahilci kada wanda bai san imana bai zo mun jahilci ya walakanta ni to Allah kan mai jahilci wani kan ni ma'amu Isha Ibrahim ya kawo addu'an da Annabi Ibrahim yayi wanda Allah ya kawo mana cikin ita a cikin Alqur'ani da cikin surat Ibrahim wa junubuni wa bani an an abud al asnama Allah ka tseratar da ni ka tseratar da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka wato Allah ka shirye da mu kin da ni kaina da ƴaƴana kana mu bauta da gumarka rabbi innahunna ya Allah haƙiƙa su dinnan su gumakan nan adadalna kaseeran minan nasi sun batar da mutane tsewa daga cikin mutane gumarka sun batar da su kuma akwai gunki na ma'ana akwai gunki kuma na ainihin haƙiƙa gunki na ma'ana shine son zuciya wani ya zo da son zuciyan sai batar da kai to kar Allah ya bari wani ya batar da mu ko wa na son zuciya kuma kar Allah ya sa kuma mu gumaka kuma na haƙiƙa ومن تبعني فإنه مني شو إبراهيم يتي النبي إبراهيم يتي يا الله وان بيديني شيني نوا أما وما أتاني كاك إيا الدعير نبا الله كان النبي إبراهيم يتي وان بيساقا منكم الله فبيتي الله كتسكن تاشبا يتي فإنك غفور رحيم الله كيمي كابرا نيمي سنتيني shine ainihin tasawufi kenan wanda yake saba mun dama ka san da ya saba mun bai da mashiyan Allah haka Allah ya shirya sai da ka Allah kai ne gafara ne sai ka san inda zaka yi da shi bawon ka ne amma ban ce maka wanda ya saba ma ni shi ma nawa bane domin annabi Ibrahim ya faɗa ka to ya yarda da sako kenan to kuma kaga bari haka ba to shi ma shi Ibrahim sai faɗi wannan yana mana isharar duk wanda ya bi Allah ya bi abin da ya faɗa shi ne nasa wanda kuma ya ke busan zuciyarsa to Allah dai kai ne gafara ne kaga dama ka masa gafara kaga dama ka masa abin da ya cancanta da shi faqad warada alayhi kitabukum Ibrahim yace littafin ku wasiƙan ku ya zo mu almuzarafu wanda aka kawata shi aka masa ado wa fi dayhi jadul al-anwari yace abin da ke nada a cikin sa shine table da turanci kenan idan kuma a larabci an ce jadol shine wani abu da ake zana shi a masa gida kamar tan table ana rubuta sunayen Allah a ciki ko a rubuta ayoyin Allah ko kuma a buga adadi ne hisabi a zuba a cikin wannan gida din wannan kirge din zaka ga duk irin wannan gida ganci da zanen wani adadi ne na ayoyin Allah da sunayen Allah aka buga ake tawassuli da shi ake roƙon Allah to shi Ibrahim yace wannan jadawali na anwar na ce allazi allamahu sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam li shaykhina al-qutb al-maktum wal bardah al-maktum wal khatim al-muhammadi al-ma'lumi sayyidina shaykh abi al-abbas ahmad bin muhammad at-tijani al-hasani radiyallahu anhu yace wannan jadawali da kuka kawo mu shi ne wannan wato ismi da aka yi masa hatimi wanda maulan mu shehu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da wane ya sanar da maulan mu shehu tijani radiyallahu anhu sirrin da ke cikin wannan wato hatimi wanda ake kiransa jadawul anwari sai shehu ibrahim ya ce duna gairi min al-aqdab al-muhammadiyyin yace banda shehu tijani a cikin aqdab kudubai na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace banda shehu tijani babu wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wannan sirrin da ke cikin wannan wato hatimi din yace wa arsaltahu li hadiyatan yace gashi kuma kai wato wannan a dana mu da ake kira Ahmad bin Ahmad bin Halifa Ahmadu dan Halifa yace shehu yace ga ka aiko min da ita kuma kace ka bani hadiyanta yace wala yarduha illa dani shehu ya shehu Ibrahim yace ba ni mayar da ita ba wanda da ba shi wannan abun ya mayar da ita sai dai kaskantaccen mutum ko jahili wanda bai san abin da ke cikin ta ba sai shehu yace walakin faza'i alayka zada lima ra'aytu bi hadika so yace sai dai abin da ya firgita ni ya karu abin da ya firgita ni ya dada kara mun firgita da naga kai ne ka rubuta da hannunka naga rubutunka ne ma ka kwafa ka aiko mun da shi Shehu Ibrahim dai masa faɗa kenan akan ƴan uwa muridai wanda muke da shi shigi wajen neman kai kai mutum ya kai kansa wajen da Allah bai kai shi ba sai shi wace abin da ya firgita ni shine da naga da hannunka ka kwafa ka turo mun da ita yace wala izni laka fi ru'yatihi fadalan an kitabati shubran yace baka da izinin ka gani ka kalli wannan hatimin ma baka da izini ballantana kuma har ka rubuto ka aiko mun da ita ka san ko abin da baka kalla bai yaushe ka rubuta ka ganta ma baka da izini inji shubran rajalani bai da izinin ganin ta shi wannan bawan Allah ballantana kuma har ka kwafa ka ce kuma ka aiko wanda ita kyauta ka mun kyautanta wannan shine abin da kyautan abin da baka da shi kenan shau yace wa qad azina li fi sayyidi ahmad sirr radiyallahu anhu bi izni sai yace ni ina da izinin karanta ta in shau da ganinta shau ahmad sirr shi ya mun izinin ta kaji shau tare da matsayin sa yana ga maka ga yanda aka masa izini kuma da wannan tafiyan ba da kai ake ba ko da ya mutum ya tambaye kan ne baka da izinin sa to kar ka ga masa yi ka ci amanar sa sai za ka ce ko ɗariƙan nan ka je ka bayar baka da izini a lahira ya kun yi shari'a da wanda ka ba shi ballantana irin masu rigima zo ce mutum ya zo ya tarbiya tul azkari ba ka da izini ko mai jega ga irin wannan suke zama mahaukata kaji mutum ya fito yana cewa bare sallah ba shi ya gama ibada shi komai duk ɗaya ne a gurinsa amma fa na ƙarya komai duk ɗaya ne a wajensa na ƙarya domin bai isa ya ce mana da zaki da kuliya ɗaya ba ne ai suna kama ko sai dai kawai dai a ce zaki shi yana da girman jiki to a ce bar shi a ce da damusa da kare ko eh sai ce ɗaya bane wallahi ko ya ce da ruwa kaga ruwa dai guda ɗaya ne ko to amma da tafashashen ruwa da ruwan firij duk ɗaya ne to a gurin bayan Allah na giske wallahi duk ɗaya ne wanda suka zamo na Allah good ba ruwan suke kalla ba wanda ya halitti ruwan Allah ya kara mana san annan Muhammad ya sa ga ya zama da wani ya zo wai aje a ba mutane kamar da wani yaro taba zuwa wai an bashi mu awwal ba wazifa fa ba yayi kwata kwata a rayuwa to an bashi awwal ne din karanta ai wannan yake yake wani ba Allah ya ce wallahi ka bushe kamar takarda ka da ka bushe kowa ya tsaya duk yasa shi Ibrahim ne yake duk abin da kake nema ka shagala kawai da salatin annabi Muhammad yace duk abin da kake nema na arzikin duniya da lahira in ka kama salatin annabi dare da rana sai Allah ya maka shi ko istighfar ko la ilaha illallah yace musamman salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace musamman ma salatin fati yace ita salatin annabi ba ta da zafi ga kuma tafiya inda ka san jibni ka dau hanya irin express way din nan bai da gargada bai da komai to haka take tafiya kawai take da mutum cikin halaran Allah shau yace wa ana ma'azintu ma'azintu fi illa lil mujiddin al hajj Umar Khan shau Ibrahim yace ni ma ban taba izini mu wani ba sai wani masoyin mu almajirin mu wanda ake kira Umar Khan yace shine shau Ibrahim yace na masa izini wannan hakim yace wa atahabtuhu bi nushati kanat indi da kasirtu hisabihi wa budi anni shobran yace su da da yawan makiya da na gani mata hasada sun jewaye shi gashi kuma shi yana da nisa da ni tsakanin sa yace shine na bashi dinga karantawa don neman shirki da makiya kaji ba dan duniya ma aka bashi su da da na ji yawan mata da sun matewa makiya sun matewa gashi kuma yana da nisa tsakanin sa da ni yace wa ma'azin shi ne gairi liqillati man yastahiqu shobran yace ban yi izini mu wani ba bayan shi sabila da karancin wanda suka cancanta a basu abu ka san sirri ba mu kowa yake ba ba to ba mu kowa yake ba da ajiyan kuɗi ba sabila da wasa wani ba bai san darajanta ba wani da ka je wajensa kana da damuwar kuɗi amma ya baka abin da ya ga bukatanka sabila da ya lura da hankalinka to ballanta irin wannan sirri shine shi wai ce ma anni yace ma annal ladina istagalu bi ulumi sirri yace tare da cewa wanda suka shagala da ilimin wannan asraru sirrin kaza maganin kaza ka hada aya kaza da kaza zai zama kaza kala ba haramun bane amma ni yawa yakan zama wayi yakan zama kuma haramun ne za ga ta dace kan ce ba manta amalan nan ne kan yau mana fara ka rike Allah ko Allah dai ma komai ya fa wazu wale da gaske shi ka rike Allah ba ka tunzar ma wai mutum ya ka hada kaza da kaza eh akwai sirri gaskiya ne amma ba a so ka wuce misali cikin sa sai da koma kuma dan tsubbace tsubbace amin to yace wanda suka shagala da irin wannan ilimin sirrin allazi yu'abbaru anhu ko yu'abbiru anhu shay'un tijari zar anhu bi ulumi shari yace wannan da shehu mushawu tijari da lanu yake fassara shi cewa ilimin shari shi shau tijani ba ilimin ba ilimin sirri yake kira zama ilimin sharri yake kira ya shi a gurin ka shigala da Allah man kana lillahi kana Allah lahu idan da yawanci wanda ya shigala da ilimin asraru wannan in ka da zai zama kaza wannan ya zama kaza to da yawa sukan zama sun wuce gona da iri sai a waye gari mutum ya zama boka boka yace in ta alu hadal jadu jadula yace sun kuda cikin wannan jadoli wa yahudduna wulin nasi talabal lil hudani yace sun kuda cikin wannan sirri suna rubuta shi wa mutane dan neman duniya wazalika asrul shay'in bi bai'i din bi dunya yace wannan shine mafi kaman mafi kama da komai cikin saida addini da duniya kazan saida addini shine malamin yalari yake cewa akali bi din shi da shi to yake fada ai akci da addini to haramun yake to shine mafi kama da komai cikin kasuwanci saida addini da duniya zai sun dauka suna tamba mutane dan a ba su abin duniya fa i ratio ratio fa o e fa o iz nafsi wa o izuka an tahadahu li ahadi shau yace ina neman tsari ga kaina ga kanka kar ka sake rubuta shi mawali fa inni la azmi fi zalika wala azmi kuma la azmi shau yace ban yi izini ba ban yi izini ba ban yi izini ba shine mu neman mutanen mu a cewa ka zo karanta zuri kaza duniya za ta zo za ka yi kaza to mun karanta a wasiƙan ba ma shau yace ka dinga bautan Allah ma kana sauraron Allah ma fatayi ko na sati ko na wata ko na shekara yace wannan aiki kana neman wato ka sa Allah aiki kenan ko shi Allah ka bauta masa kawai dan ya tantanta kai kuma ka daga mu ka roƙe shi a bukatunka amma ka dinga ibada dan Allah ya baka abun duniya wannan aiki yace ba dole akan Allah wa amma ma wasabka li min halika so yace amma abun da ka ka sifanta min na halinka faqad shamamtu min rayat al-jazmi ruhi wa tafaddur qabla al-fidan zalika aqallu dirara dararan ta so yace to abun da ka sifanta min na halinka shi wannan Ahmadu kenan dan Muhammad Ali ba din yace masa amina ce ƙanshin wato gangarawar ruhi da kuma tsayuwa mutum ya yi tasaddiri ya kai kansa wani matsayi ƙablar fiɗani kafin a yaye shi yace zalika aƙallu dararan wannan shine mafi kashin cutarwa yau mafi kashin cutarwa kenan ga mutum ya dinga kai kansa matsayin da bai kai ba shine ruhinsa ta dinga gwada masa kaman ya isa wani abu alhali ko bai kai wannan matsayin ba sai ga su bai ba su komai ya musu izini kaga kuma su ma ce wurin sun share ka kamar ba san abin da kake ba suna kallon ka sai ka kai matsayin tukunna ma izini to shi yake mafi kasin cutarwa kenan ka ji ka kai matsayin da baka kai ka ji kai din nan kamar ka isa alhali ko baka isa din ba to abin da yafi wannan muni kuma shine ka dinga kira ma kanka kuma wasu abubuwa ka dinga ba da wasu izinoni wanda kai ba baka da shi baka ma san abun ba ma daga nan kuma mutum ya halaka wa kaunuka taratan tastajilu bi kaza wa taratan bi kaza dab'an lil ahwali yace wani sai ka ce kai ka ji ka shigala da kaza wani sai ka shigala da kaza domin turewa ga haloli yace to duk wannan ba shine tafiya ba ka tsaya abu guda daya idan salatin annabi ka kama ka dake ta ka dake ta ka dake ta ka dake ta ya zo maka jinin jiki ya zama shi ne abin da komai maka sai ka samu abin da ake so ka ta zo maka ruwan jiki sai kuma ka tsora maka wasu lazimomi naka masu adadi masu kauri sai kuma ka sake samu wani isin to haka ake so shi ibrahim ya sa wannan aya daraba allahu masala rajulan in shiraka wa mutashi suna wa rajulan salama rajul hal ya yani masala shi yake misali mutum ne yake da masu gida guda biyu mutum ne masa raballahu masalan Allah ya buga misalin wani mutum fi shiraka wa mutashaki suna yana da iyayen jiji a cikin sa wato wanda suka mallake shi kasuwa ne misali wasu attajirai suka je suka so bawa guda daya kuma masu gidan sannan kowa na gadara da shi kudin sa aka hada kuma masu tsanantawa sun aiki wannan yana so masa kaza wannan yana so masa kaza wa rajulan salama lirajul da kuma wani mutumin da mutum ɗaya ne shi ya so shi halayya sau yana masalan shin da su daidaito wani matsayi wannan uban gidansa guda ɗaya ne shi ɗaya yake aiki wannan kuma masu gidansa suna da yawa wannan yau wannan ya sa ji kaza bai gama ba wannan yace na jiran sa zai masa kaza wannan bai gama ba kaga kullum a wahala yake kaga ba za ki da wanda uban gidansa ɗaya bane aikin sa kawai yake to shine mutum ana so in ka shagala Allah ka fuskanci Allah to to ka fuskance shi da ismi guda daya illa ila illallah ka zama ita ne mafi riddaye a cikin yawancin abin da kake ita ne ba wai ka bar sauran ba amma ita ne mafi yawan abin da kake sai sai Allah ya annabi yake ai sai shi ka kawo karshen ayat to alhamdulillah godiya tabbata ga Allah bal aktsarum la ya'lamu mafi yawan mutane ban san haka ba to wannan akan buga misali da masu bautan gumma gumaka masu alloli da yawa da wanda kuma ya rike Allah guda daya kaga ba rashi daya kuma wannan akan hada da muridin da ya zamo ya rike shehin sa kawai shi ya tarbiyyar sa kawai yake kula da shi abin da ya dora shi akai bai beje yau yana gidan wannan shewa ne gobe na gidan shewa ne ba ya fi samun abin da ake nema wanda ya rike shehu guda ɗaya kawai har yin shi masa izini je ka gunwa ne tukunna to haka kuma mutum mai wuridi ana buga misali ita ma da wannan da wanda ya kama wannan gobe ya kama wannan gobe shi ma yawa shi ma duk bare samu natija wanda take cikakkiya ba wa ammal muqaddim dan shehu Ahmad Abdullahi wato dan shehu Abdullahi wanda yake batijani wa kataba dinan hadarati wanda ya rubuta wannan wasiƙa shine hadimin halara al-ibrahimiyya wanda take ta shehu ibrahim at-tijaniyya wanda yake na tijani da shehu tijani al-sise shine al-sisa naqilan min khatti shaykhina wanda ya kira ta wannan rubutun daga rubutun shehu mu ne wa sanadina shine majinjinan mu ash-shashi haji ibrahim shine ash-shehu wato alhaji ibrahim shehu kuma alhaji shine shehu ibrahim bin alhaji abdullahi at-tijani dan shehu alhaji abdullahi at-tijani radiyallahu anhu Allah ya gare shi wa nafa'ana bi ani da kuma amfanar da da mu da shi ani to Allah ya kara mana san annabi Muhammadu da mutanen gidansa da sabbansa da Shehu Tijani da Shehu Ibrahim abinda duk muka ji cikin wannan wasiƙa Allah ya ba mu arzikin aiki da shi ɗari bisa ɗari Allah ya samu daga cikin keɓantattun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun almajiran Shehu Tijani zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna tawassuli da wanda ya tara wannan littafi samu da abin haƙƙi da shehunan mu duka Allah kalamin shi mana arzikin duniya da lahira da kiyaye mana imanin mu ka raba mu da jin kunya da abin da muke nema na alkhairi Allah ka ba mu sama da shi abin da muke tsoro na shari'a Allah ka kare mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen musulmi gaba daya wanda suke daukan karatu su yada Allah ka tsaya musu ya albarka ma zuriyar su iyayen su saboda isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan uwanku abokinku Burhanuddin bin Sheikh Muhammad Al-Amin Bauchin Najeriya Malam Goje muke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Khatib lima sabaq nasir al-haq bil haq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun